الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a cikin wannan marice na lahadi na laraba a daren alhamis daren 23 ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 448 a ci gaba da karatunmu na littafin la ilaha illallah ma'anaha wa shuruquha wa nawaqiduha wa fada'iluha na babban malami al-imam al-allama muhammad sa'id raslan hafizahullahu ta'ala a satin da ya gabata malam ya kawo mana wasu abiyat daga babban malami sheikh hafiz hakami daga cikin littafin shi na sullamul wusul waɗanda suke kunshe da wasu sharuɗa waɗanda la ilaha illallahu ta tattaro su kuma kalmar la'ilaha illallahun bawa ba za ta yi mai amfani ba sai bayan ya cika wa'innan sharuɗa domin shi sharaɗi kamar yadda muka sani a tatawakafu asihatu ala tawakurihi wastifa'i ingancin aiki baya tabbata sai an cika sharaɗi sai an wato ainihin mamaye shi waɗannan sharuɗa guda bakwai malam zai fara mana bayani yau za mu shiga a sharkul awwal wanda shi ne al'ilm wannan shi ne karatu na takwas cewa a sharkul awwal al'ilmu sharaɗi na farko shi ne ilimi shi dama ilimi a cikin komi na ibada shi ne tubalin farko shi yasa Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat sai da aka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallama umarni da ilimi aka lokacin da malaika jibril ya same shi a gharu hira farkon abinda aka fara saukan mai na wahayi malaika ya zo mai da shi shine iqra' باسم ربك الذي خلق تيكرت لك نحن أمة اقرأ مو الأمة تكرأ أمة القراء لسنا بأمة الخرافات ولا الخزعبلات ولا الحرطقات فالأمة متشرمي da hayaniya da surkulle ba mu al'umma ce ta ilimi abinda malamanmu suke cewa ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه wanda cikin akhbari zaka ga wannan baya halatta ga bawa ya aikata wani aiki har sai ya san menene hukuncin Allah a cikin sa haka aiki ba a ainihin wato shiga cikin shi sai bayan wato ilimi ya gabace shi haka dole mutum ya kasance yana da ilimi a cikin duk wata ibada da duk wani aiki da zai tunkara to ballantana kuma la ilaha illallah da babu wani aiki da ya kaita babu wata kalma da ta kaita babu abin da ya fita kamar yadda annabi nuh alaihi salam ya gaya ma dan shi da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi nuhu ya madan shi wasiya da ainihin wato abubuwa guda biyu wanda ya umarce shi da abubuwa guda biyu da ya hana shi cikin abubuwan da ya umarce su ya umarce shi da su na farko shine la ilaha illallah yace ka sani da a ce dukkanin halittu na Allah sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu za a daura su a tafin sikeli na awon aiki guda a kawo la ilaha illallah a daura ta a wani tafi na sikeli guda yace la ilaha illallah sai ta rinjaye su yace ka sani cewa da a ce ainihin wato la ilaha illallah da a ce sammai da kasai za su kasance wani zobe ne mulmulalle la ilaha illallah za ta iya fasa su to kalma ce mai nauyi kalma ce mai girma aka wajibi mumini ya san da cewa wannan kalma dole sai ka san ma'anarta za ka bauta ma Allah da ita to mu shiga cikin bayanin malam malam ce al'ilmu bi ma'ana la ilaha illallah nafiyan wa isbata ilman yunafil jahla hadha huwa shartul awwal sanin ma'anar la ilaha illallah me take korewa me take tabbatarwa kuma sanin ba irin na shafa labari shuni ba ba irin na a sha ruwan tsuntsaye ba ilman yunafil jahla ilimi wanda yake kore jahilci ilimi na hakika ilimi na yankun shakku na yankan shakku wanda baya barin majal na wata baya barin majal na wata tantama ko wani rudani idan mutum yana da cikakkiyar cikakken sani da sakankancewa akan ainihin wato wannan ilimi yunafil jahala wanda yake kore jahilci qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah Allah ce ka sani cewa lalle ba abun bautawa da gaskiya sai Allah zai umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da kalmar la ilaha illa Allah ne amma sai ya fara mishi da umarni da ilimi cewa fa'lam annahu la ilaha illallah domin dai muna ganin da yawa daga cikin jahilai suna tafka kurakurai bal suna yin shirka a cikin addini alhalin su a tunaninsu a tsammanin su bautar Allah suke rashin ilimi ya kai su zuwa ga wannan matsala rashin ilimi ya kai su zuwa ga ɗaukar haƙƙin Allah su ba wani Allah wai kuma a hakan suna neman sakamako a gurin Allah sun saba ma Allah sun butulce ma Allah sun ma yi shirka da Allah kuma suna jiran Allah ya biya su da aljanna wannan aikin in ba jahilci ba ba mai yinsa wa qala subhana wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a waɗannan da kafirai suke roƙo ko suke bauta mawa ba sa mallakar ceto ceto baya hannunsu illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida da gaskiya yayi shaidan la ilaha illallah ay shahida bi la ilaha illallah wa hum ya'lamun kuma sun san me la ilaha illallah takunsa يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به ما نطقت به ألسنتهم وكما ما نطقوا به بألسنتهم zama suna da ilimi a cikin zuciyarsu na abinda harshensu ya furta abinda harshensu ya furta la ilaha illallah zuciyarsu tana cike da sanin me suke faɗa a lokacin da suke furta ta shine ma'anar illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun malamai suka ce wannan aya ubangiji yana martani ne ga wasu wanda suka riki wasu bayin Allah a matsayin ababen bauta kamar annabi Isa kamar Uzai kamar ainihin wato a mala'iku da mushrikai ke bauta mawa sai Allah ta'ala yake cewa su annabi Isa da mala'ika mala'iku da ainihin Uzair wato cikin annabawa da mala'iku da salihan bayi da wasu mushrikai ke bautar su ba tare da su waɗannan bayin Allah su suka yi kira zuwa ga abauta musu ba ba su yadda da abauta ma wani wanda ba Allah ba amma cikin jarabawa sai wasu suka rike su aliha min dunillah to su wa'annan bayin Allah ceto baya hannunsu saboda mai kullillahi shafa'atu jami'a dukkan ceto yana hannun Allah sai dai Allah ne yake karrama wasu daga cikin bayinsa sai ya ba su ceto su ceci wanda kuma ya yarda da shi وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى sai Allah ya yi izini ga mala'ika kafin ya ceto sannan sai Allah ya yarda da wanda mala'ikan zai ceta sai Allah ya yi izini ga annabi sannan ya ceto sannan sai Allah ya yarda da wanda annabin zai ceta ba irin shafa'a ta kawai wanda ka ga dama za ka kwaso daga cikin wuta ka kai shi aljanna ba ba mu Allah haka sai Allah ya ga damar a ceto wani kuma wa ake ceta illa man shahida bil haqq sai wanda ya shaida la ilaha illallah ya mutu yana shirka ceto ba zai amfane shi ba fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kaga wannan ash-shafa'atu al-manfiyya ceto da aka kore shine wanda mushrikai suke ganin goma kansu za su yi musu ha'ula'i shufa'a'una min dunillah to su kuma mushrikai ba wanda ya isa ya tsamo su daga azabar Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min azabi yawmil qiyamah da a ce za su samu dukiyar da ta kai duniya da abin da ke cikinta da kwatankwacin hakan da za su iya bayarwa a ceto su ranar gobe alkiyama amma kuma ceton ba zai musu amfani ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce ku ji tsoron yini wanda wato ainihin labarin fihi wala khullatun wala shafa'a babu ceto irin wanda mushrikai suke tsammani amma ceto wanda yake tabbatacce na sunna wanda muke fatan mu shiga ciki annabi sallama zai ceto zai ceci al'umma da izinin Allah da yardar da Allah yayi da wanda za a ceta muna fatan mu shiga ciki amma Allah za mu roƙa sa'annan mu rike sharadi sharadin shine illa man shahida bil haqq sai wanda ya shaida kalmar la ilaha illa Allah wa hum ya'lamun kuma suna sanada ma'anarta wa hum ya'lamun ibnu jarir al-tabari ya fitar a cikin tafsirin shi daga mujahid ibnu jabr yace wa hum ya'lamuna kalimat al-ikhlas sun san ma'anar kalmar tauhidi ta ikhlasi da ta kunsa na cewa ba abotar kowa sai Allah ba wanda ya cancanta a kadaita shi da bauta gurin ainihin wato roƙo gurin sujada gurin ruku'i gurin ainihin tsoro gurin ƙauna da fata gurin tsoro da ainihin wato alkhawf wal khashiya ar-raja duka sai Allah shi kadai wa qala ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa ba abun bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi ma abota ilmi ma sun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah qa'iman bil qisti Allah ya tsayu da adalci duk abin da kaga Allah ta'ala ya hukunta adalci Allah baya zalunci wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid duk da cewa yana da damar da zai iya kama kowa da laifi yana damar da zai iya ukubantar da kowa amma shi da kanshi ne ya haramta ma kanshi zalunci ba wani ne ya daura mai doka ba so da shi ubangiji subhanahu wataala la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba a ce mai dan me kai kaza bayi su ne ake tambaya shi fa'alun lima yuridu amma duk da haka cikin rahamar shi da tausayin shi da jin kanshi sai yace ya haramta ma kanshi zalunci ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu la ilaha illa huwa ba abun bauta da gaskiya sai shi al'azizul hakim wanda yake mabuwaye mai hikima kaga wannan shaida saboda girmanta Allah ne ya fara shaidanta ma kanshi ya fara zama shaida ga kanshi da cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi sa'annan mala'ikunsa waɗanda su ne al'akarabuna ilai waɗanda mala'ikatul muƙarrabuna su ne mafiya kusanci da Allah su da kansu sun shaida da wannan kalmar sa'an nan in ka dawo cikin duniyar nan babu wanda yake da kusanci da Allah irin masu ilimi shi yasa sai ce wa ulul ilmi qa'iman bil qist saboda inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama kadai masu tsoron Allah cikin bayi sune malamai to malamai ma sun sheda kenan shaidar Allah shaidar mala'iku shaidar ma'abota ilimi daga cikin annabawa da manzanni da salihan bayi daga siddiqai da shahidai ta wadata dan kafiri bai yadda ba da wani jahili bai san da wannan ba wannan ba matsala duk da asulan shi Allah ta'ala ba wani abu da za a ce saboda wane ya shaida mishi ko saboda wane ya ainihin tabbatar mishi sannan Allah ya samu wannan abun a'a shi ya wadaci kanshi da kanshi subhanahu wataala baya neman tallafi gurin kowa saboda shi as-samadu ne sai dai kowa ya nema gurin shi baya nema gurin kowa azza wa jalla wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab kace musu ya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yastawi alladhina ya'lamun shin wadanda suke da ilimi za su yi daidai wal ladhina la ya'lamuna da wanda ba su da ilimi wanda ya yi karatu ya san ubangiji ya san dokokin Allah ya san kaza halal kaza haram ya san wannan sharadinsa kaza wannan rukuninsa kaza ga abin da ke bata kaza cikin ibadu da mu'amaloli cikin auratayya da cinikayya cikin dukkanin uqudat da suke tsakanin bayi da haƙoƙin da ke tsakanin bayi da Allah da wanda ke tsakanin bayi junansu zai yi daidai da wanda yake shi dubge yake dub yake kwakwalwar shi a dode take bai san hukuncin Allah ta'ala a cikin komi ba daga ba zai taba yi wasu zama ɗaya ba domin shi mai ilimin nan shine zai san waye Allah ya kiyaye shi shi ko jahilin nan zai iya ɗaukan Allah kamar wani abokin wasan shi sam don bai san shi ba zai iya ɗauka Allah daidai yake da wani bawa daga cikin bayansa saboda me bai san waye Allah ba jahilci jahilci mugun ciwo innama yatadhakkaru ulul albab kadai masu daukan izina masu tunani da daukan wa'azi sune masu hankali don mai hankali shine wanda ya bi shari'ar Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab suwaye ulul albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar atakaice mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah shine mai hankali amma jahili kafiri munafiki dan bid'a mai saban Allah bai da hankali koda ka ganshi a fuska min akmalil uqala lakin fil haqiqati innahu min yani min ashaddil majani saboda ai haukar kala-kala ce aljununu funun wannan ayar tana da alaka da tauhidi ita ma domin ka kalli ayar da ke bayanta da Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار سنسيتي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ayar da ke baya cikin suratul zumar kenan Allah yake cewa idan wata cuta ta samu dan adam rashin lafiya wani kunci ko damuwa ya shiga wani hali na babu na talauci na tsangwama na wani abu da zai iya hana ma sukuni a rayuwa to sai kaga wannan dan adam din ya koma yana roƙon Allah da'u rabbahu da'a rabbahu muniban ilayhi kaga yana kiran ubangijin shi yana mai tuba yana mai komawa zuwa gare shi Allah mun tuba Allah kaza Allah ayafe mana Allah so da ya shiga hannu ya sha matsa suka ga yana biyayya ya zama na kwarai thumma idha khawwalahu ni'matan minhu amma daga sanda Allah ya mallaka mai wata ni'ima ya mai kyautar wani arziki ya yaye mai wannan damuwar ya bashi lafiya ya sawo ya kawo mai wadata ya kwaranya mai da damuwarsa nasiya ma kana ya da'u ilaihi min qabl sai ya mance irin magiyar da yake ma Allah da ya mance wannan lallasuwar tashi da wannan ladabin da yake ma Allah subhanahu wataala a lokacin da ya shiga kunci ko talauci ko damuwa waja'ala lillahi andada wal iyad billah sai ga ya fara sanya ma Allah kishiyoyi ya fara bin bokaye ya fara bin yan tsubbu ya fara ratsewa yana kauce hanya li yudilla an sabili dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah Allah ce mai qul tamatta' bi kufrika qalila ka ji dadi da kafircinka lokaci kankani ka hole ka more kai shagalinka a duniya innaka min ashabin nar so da kai kana cikin yan wuta kina wannan jin dadin da wannan walwalar da wannan farin cikin zai zamanto ma masifa ranar gobe alkiyama ranar da mutum zai ce ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al'adaba law anna li karratan fa akuna minal mu'minin bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin wal iyazu billah Allah ya sa ba za a gaya mana haka ba ranar da mutum zai yi nadama zai ciji yatsa zai ainihin wato kankantar da kai da ba zai mai amfani ba a nan duniya ne in kai zai amfani ba wannan mutumin da Allah ya ce mai kulta matta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar misali ne Allah ya bayar akan wanda yake jahili ne bai san waye Allah ba shine idan matsala ta same shi yake tunawa da Allah kamar yadda mushrikan makka suke wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu in suka hau jirgin ruwa za su yi balaguro za su tafi fatauci sai jirgin ruwan ya fara tangadi da su aka igiyar ruwa tana neman ta kifar da su duk sai su mance da gumakansu ba lata ba uzza ba manata ba hubar duk an yi watsi da su sai a koma a rike Allah shi kadai amma aka tsallakar da su suka fita daga wannan matsalar sai kuma a dawo wutar gunki to sai Allah ya buga misali cewa akwai cikin mutane masu har cikin masu da'awar su musulmai ne in ka gan shi yana ibada to babu ce ta sa lalura ce ta sa amma da ya samu wadata to ta kadarin kansa ne shedanin kanshi babu gurin badar da ba za ka iya ganin shi ba babu aikin asha da ba zai iya aikatawa ba amma daga sanda aka dan tabo fayil din shi ba lafiya gashi da tsoron mutuwa aka dan tabo fayil din shi arzikin sai ya tsaya samun sai ya yanke kasuwancin ya cije aikin ya ƙi zuwa to nan fa ka ganshi har sharan masallaci ya iya yi kai in ta kama ma sai ya kira sallah wala an ta kulle wata ran sai ya ja sallah ba a bayyana karatu to amma da wadatar ta dawo arzikin ya dawo dama tuban mazuci sai ya koma gidan jiya wannan bai san waye Allah ba shi mumini kowane lokaci a halin kunci a halin sauki a halin arziki wadata talauci ciwo da sauki duka yana rike da Allah in yana cikin farin ciki ya goje ma Allah in yana cikin damuwa ya haƙuri ya roƙi Allah ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa la yakunu dhalika illa lil mu'min idza asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له حديث صهيب الرومي cikin musali cewa akwai abun mamaki ga lamarin mumin idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah hakan ya zama alheri gare shi ai ta rubuta mai lada ya ci zabi ya ci naman rago ya ci balango ya ci soye ya ci farfesu kuma ya samu lada tunda da gode ma Allah Allah ya azurta shi da halal ya bashi lafiya ya bashi wato wadata ya bashi kaza kuma ya ci gaba da godiya ga Allah da kiyaye dokokin Allah cikin wannan arzikin yana taimakon al'umma yana kiyaye dokokin Allah yana taimakon addinin Allah lada zai samu kuma ba a hana shi ya more ba wala tansa nasibaka minad dunya kar ka mance ka sanka da rabanka na duniya Allah yana so in ya ma ni'ima ta arziki a ga gurbin wannan ni'imar a jikinka إن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه إذا مؤمن يشغى داموا رش اللافية تلوشي قنشي وما سيحقوني wannan haƙurin sai ya zama alkhairi gare shi ba zai yi raki ba ba zai yi jinini ba wani ma ba zai gane wani hali yake ciki ba ai ga bayan Allah da Allah ya ambata cikin bakara karshe karshen ta الفقراء الذين المهاجرين الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم هم الجاهل أغنياء من التعفف ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa mutane ne sun tsare kansu aikin Allah kawai suke a masallaci ba su da lokacin fita sabgogin duniya wata sabga wani buki wani suna duk ba su da wannan lokacin ibada kawai suke Allah ta'ala ya ce wanda bai san halin da suke ciki ba sai yi tsammanin ma mawadata ne su sai da ba sa roƙon mutane balle su takura ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa su suna da cikakken tawakkali da Allah sun dogara da Allah kawai in ya ba su su gode in bai ba su ba su yi haƙuri su ci gaba da roƙonsa ba wani wanda Allah yake mancewa da shi Allah yana sana da kowa to amma yana jaraba bayansa to shi wanda yake da raunin imani ko yake munafiki ko kafiri idan jarabawa ta same shi duk da sun kaso kashi biyu kaurin da al'imamu shankirdu ya yi bayani akwai wanda jarabawa ta same shi yake komawa zuwa ga Allah akwai wanda jarabawa ta same shi marar da yake ya bar addini wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran mubin shi kuma wancan idarakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din shi kuma wannan ya shiga damuwar sai na kasa ala abubuwa sai ya rikice ainihin wato bauɗe daga tafarkin gaske shi yasa sai ga wani shi arziki ya fi dacewa da shi wani kuma talauci wani ne zai samu arziki za a zauna lafiya zai yi ibada zai yi sallah zai yi zumunci zai girmama kowa ranar da babu fa to ba ruwan shi ko iyayen shi zai za a iya jin su da baban shi ko maman shi za a iya jin su da ƴan uwan shi saboda abin duniya shi arzikin kuma zai fi gyara shi cikin ikon Allah to ko wanda shi kuma talaucin ya fi gyara shi gwara abin shi kullun yana tsammani yana tammaha gurin Allah domin Allah ya bashi lalacewa zai shi zagon yana ta roƙon arziki yana ta roƙon arziki bai samu ba bai salla Allah alheri ne gare shi takila in ya samu arzikin shedani tantiri zai zama wallahi akwai tsohon da ya taba gaya mu shekarar shi saba'in da wani abu a duniya ce mun wani malam na ce e ce wallahi ka gadi tabbas na yi shekaru da yawa na ce e kwarai kuwa ba ya ce wallahi abubuwa da yawa talauci ne hana ne su tsohon dan duniya ne ce wallahi ko yau na samu wadata a ba shi to ga ya gwara a tsaya cikin talauci Allah ka tsare mu to kaga sai Allah ya bada labarin mumini shi kuma amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'im to ya za ka hada wancan wanda idan matsala ta same shi ya koma ga Allah in wadata ta zo ya mance da Allah ya ci gaba da shirka ya za ka kamanta shi da wanda shi yana ko da yaushe ya dukufa cikin bautar Allah cikin biyayya ga Allah kankantar da kai ga Allah cikin tsawon dare yana tashi yayi sallah yayi addu'a yayi ibada sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata yana tsoron lahira wa yarju rahmata rabbih kuma yana fatan rahmar ubangijinsa sai Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kace musu shin wanda yake wanda suke masana ma'ilmanta za su yi daidai da wanda ba su sani ba jahilai la yastawiyan ba za su taba haduwa ba wanne ne jahilin wancan da ke mancewa da Allah ko wanda akwai lokacin da yana tare da Allah akwai lokacin da baya tare da Allah kaga bai san waye Allah ba kenan shi ko mumini da yake ya san waye Allah subhanahu wataala in ya shiga damuwa ya shiga matsala ya san da cewa amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard in yana cikin farin ciki yana cikin jin dadi ya san da cewa fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun haka baya mancewa da Allah baya barin tafarkin Allah a kowane lokaci a ga wannan mai ilimi ne abinda ya ja bai tabe ba ilimin shi na sanin Allah abinda ya ja wancan ya tabe jahilcin shi da ya jahilci Allah haka kenan ayan na da alaka da tauhidi shi yasa malam ya kawo ta wa qala ta'ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya ce kadai daga cikin bayi masu tsoron Allah sune malamai so da sune suka san Allah kamar yanzu in an tashi magana sai ka ji mutane ana ai malamai sun lalace ai to malamai sun lalace jahilai ne suka gyaru lalle cikin malamai dole za a samu na banza dole za a samu malamai masu kurakurai dole za a to amma idan ka ji tsoron a ce malamai sun lalace kenan aka ce malamai sun lalace shi wanda ke magana ya fi su lalacewa tun da dai jahili ne dan da malami ne da yamma malamai kara ko ya yadda shi jahili ne shi yasa ake cewa malamai sun lalace to da malamai suka lalace su kuma jahilai ba malaman nan su ne fitila su ne hasken da ke haskaka ma al'umma su ga hanya su ɗaura su akan tafarkin Allah duk lalacewarsu gwara su in dai malami ne na sunna malami ne na Allah duk lalacewar shi ba zai yadda ya shirka da Allah ba in ba wata jarabawa ba ba zai iya shirka ba to kaga ko iya nan aka tsaya ai alhamdulillah domin mafi hadari cikin zanubai su shine shirka duk zanubin da ba shirka ba in Allah ya ga dama zai iya yafe mu bawa to balle malamin da hakki bi na roƙa mai gafara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innal ulama wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitam fi jawfil bahr nabi yace malami komai na roƙa mai gafara duk halittun da ke cikin sama da ruwan da ke cikinta da girgije da taurari da rana da wata da mala'ikun sama da duk abin da ke cikin ƙasa wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ke tsakanin sama da ƙasa hatta kifin da ke cikin kumfar ruwa ina roƙawa malami gafara to kaga ko ai ko da yayi ba daidai ba wani abin sai ka kauda kai sai ka yi ainihin roƙa mishi gafara ayyukan shi na ilmantar da mutane ɗaura su akan tafarki tunatar da su waye Allah za su yi mai ceto la'alla a gurin Allah la'an yi hadiyar Allah bika rajulan wahida, khairun laka min humrin na'am. Nabi ya ce, Allah ya shiryatar da mutum guda a hannunka ya fi a tara maka jajayen rakuma, garke na jajayen rakuma, wanda shi ne an fasu malil Arab, mafi tsadar dukiyar larabawa, kawai za a ce irin su actors da ke ɗauko kaya, a tara maka ko da ma a ce misali fark guda ne, ko guda ɗari haka misali. Ai, kaga kai sharko, Mala Abdallah. da sahawu ya kare a sallahu wa qala ta'ala wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas wancaninka misalai ne da muke buga su ga mutane wa ma ya'qiluha illa al-alimuna babu mai fahimta su sai malamai wani bayanin na Allah cikin Qur'ani jahili sai dai ya ji ana ta zaurance kawai zai ji kamar wani gwalando ne ba ya gane komai amma malami yana ji yana fahimtar me Allah yake cewa wanda wannan ma ibada ce sanin me Allah yake faɗa cikin littafin shi da yin tunani a ciki cikin hukunce-hukunce da halittun Allah yana cikin manya-manyan makusudan saukar da alkur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah duk wanda ya mutu alhalin yana sane da cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna inda ya sani ya bu wannan kalma kaga ba wai kawai furta ta ba sai ya san ma'anarta rawahu muslim fa qayyadaha bil ilmi bi ma'anaha sai ya daure kalmar da mai sanin ma'anarta wa huwa nafyul ibadati an kulli ma si wallahi azza wa jalla shine kore bauta daga duk wanda ba Allah ba wa ithbatu halillahi wahdahu da tabbatar da ita ga Allah shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya amma man yahdi biha hadayanan ka kalamin na'im amma wanda yake sakin kalmar yana furtata a matsayin sambatu kamar sambatu ko magagi na mai bacci ita wanda yake kwana kasa wanda in yana kwana sai ga yana ta surutu wani ma da safe ka ce mai kai ka hana mu bacci kana ta kaza sai ya ji haka da tsoron Allah kakka mun sharri ba su yadda ba wannan nasari ake cewa gomi nasarin da wani ke yi ma bai yadda yana yi ba ballanta na ɗimi ta ko wanda har tashi yana yi ya je ya dawo ya ka duk bai san ake ba to wani kalmar la ilaha illallah shi da yake furtawa daidai take da aikin mai kwana ko mai baccin ci yanda wannan bai san me yake yi shi ma haka wannan kawai dai kalmar fadin ta da yake bai san me yake fada ba wallahi tallahi akwai su dan zaka yi mamaki yana fadin la ilaha illallah amma kuma in matsala ta same shi sai ya mance da Allah ya tafi gurin boka tuntube wannan in yayi sai ya kira wani shehi kaga dai shehin nan a gurin shi bangon nan ya fi shi muhimmanci in kai tuntube ka dafa bangon kila ka ya tare ka ba za ka faɗi ba shi ko shehin can billahi lazi bai san kana yi ba ta kan shi yake in yana duniya ya tafi neman na tuwo in yana lahira yana can yana girba abin da ya shuka ka ji da kanka mala shi ne bayani la ya'lamu ma'ana hadisan ma'anar kalmar ba fa kaifa yanfi ma nafat wa yuthbitu ma athbatat wa huwa la ya'lamu shay'an min dhalika ta ya zai kore abinda kalmar ta kore ya tabbatar da abinda ta tabbatar idan har ya kasance bai san ma'anar komi a cikin kalmar ba am kaifa ya'malu bi muqtada ma la ya'lamu ta yaya zai yi aiki da abinda wato ainihin muqtada abinda kalmar ta hukunta wanda shi bai sani ba bai san meye mafhumin kalmar ba ta yaya zai yi aiki da ita falaysa al-muradu qawlaha bil lisani ma'a al-jahli bi ma'anaha wa fa ana nufin furta la ilaha illallah da harshe ba tare da sanin ma'anarta ba fa innal munafiqina domin dai ai ga munafikai nan ya kuluna suna faɗin la ilaha illallah wa hum tahta al-kuffari fi an amma suna karkashin arna a cikin wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar tare da suna faɗin la ilaha illallah suna sallah suna salati saboda ba su jayu sun miƙa wuya zuwa ga wannan kalmar sun yi aiki da ita ba sun faɗe ta da munafunci ba da gaskiya ba walakin da murada sai dai abinda ake nufi qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi fadin kalmar tare da sanin me ta kunsa a zuciya wa mahabbatiha tare da santa kana fadin ta da yaqini kana san kalmar kana san duk abinda take koyarwa kana san wa mahabbati ahliha da san ma'abotanta duk waɗanda suke ahlus sunna na gaskiya kana san su wa bughdi ma khalafaha da kuma kyama da kiyayya da duk abinda ya saba mata duk wani nau'i na shirka duk abin da ya ci karo da kalmar ka tsane shi ba ka kaune shi duk wanda bai yarda da ita ba duk wanda yake karkatar da ma'anarta zuwa ga wani Allah ka tsane shi ba ka kaune shi shikenan wal muradu min shahadati an la ilaha illa Allah huwa al iqraru biha ilman wa nutqan wa amala abinda ake nema fa daga cikin faɗin la ilaha illallah shaidawa ba a bauta da gaskiya sai Allah shine tabbatar da ita cikin ilimi kafurta ta ka yadda da abin da ta kunsa tare da ka sani wa nutukan kuma kami kafurta kalmar da bakinka wa amalan kuma kayi aiki da abin da ma'anarta ya hukunta khilafan lima yadhunnuhu al-juhal sabanin abinda jahilai suke zato annal murada min hadhihi al-kalimati kalimati huwa mujarradun nutqiha cewa abinda ake nema cikin wannan kalmar kawai dai ka furta in dai ka ce la ilaha illallah shikenan ka tsira ta ya mutane na cewa la ilaha illallah kuna ce musu yan bid'a kuna ce musu mushrikai shirka sukai bid'a sukai aw al-iqrar bi aw al-iqrar bi wujudillahi ko kuma ya dauka ai ma'anan la ilaha illallah kawai shine ka yadda akwai Allah aw mulki ko ka yadda Allah shike da mulki li kulli shay'in game da dukkan komi min ghairi sharikin ba tare da abokin tarayya ba eh haka ne amma ba shine asalin ma'anan la ilaha illallah da saura kayo rage ka baro abubuwa fa inna hadha al-qadra qad arafahu ubadul awthan ai wannan gwargwadon abin da ka yadda da shi cikin kalmar su ma masu bautar gumaka sun yadda da shi wa aqarru bihi sun tabbatar da shi fadlan an ahli kitabi ballantana ma yahudu da nasara duk sun yadda da wannan walau kana kadhalika inda ko haka ne lam yahtaju ila da'wati ilayhi da ba su bukaci a yi ta musu da'awa zuwa ga Allah ba ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu duk ba za a kira su zuwa ga haka ba za a ce ku zo ku yi imani ku zo ku ya za a ce su imani alhalin sun yi haka ba ma'anarta kawai shine Allah mai mulki ko akwai Allah ba ai akwai Allah da fitara ma kana iya tabbatar da shi wa qad kana al mushrikuuna yashhaduna anna Allah huwa al khaliq wahdahu la sharika lahu domin mushrikai sun sheda ba cewa lalle Allah shi kadai ke halitta shi kadai ba shi da abokin tarayya wa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu illa huwa ba mai halitta ba mai azurtawa sai shi wala yuhyi wala yumitu ba mai rayawa ba mai kashewa illa huwa sai Allah wa anna jami'a samawati sab'i kuma cewa dukkan sammai guda bakwai wa man fihinna da duk abin da ke cikin su wal ardina sab'i da kasai guda bakwai wa man fihinna da duk wanda ke cikin su kulluhum abiduhu dukkan su bayan Allah ne wa tahta tasarrufihi wa qahrihi suna karkashin gudanarwar Allah da mulkin Allah har mushrikai sun yarda da wannan والدليل على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا دليل أكن سوى أرنن دا النبي يا سن شيدا دا هكا قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض كتي مسواكي أزرتاكو دا سما دا كسا أمن يملك السمع والأبصار كوكو واكي ملك دا جي دا غني ومن يخرج الحي من الميت واكي فتدر أي دا متتشي ويخرج الميت من الحي يكي فتدر متتشي دا cikin rayayye wa man yudabbiru al'amra wa ke jujjuya al'amra fa sayaquluna Allah Allah ce da sanu za su ce ma Allah su Abu Jahal su Abu Lahab su ainihin wato Uqba da Shayba da Rabi'a da dukkan waɗancan arnan Allah ce sun yadda Allah ke waɗannan ayyuka fa qul afala tattaquna shi yasa Allah ce to kace musu dan me ba za ku ji tsoron Allah ba dan me ba za ku bauta ma Allah shi kadai ba alhalin shi ya muku komi ya ba ku komi yayi komi ya kula da komi وقوله تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون kace musu ƙasa ta waye da duk abin da ke cikin ta in har kun kasance kuna da sani sai yaquluna lillah Allah ce da sannu za su ce maka Allah ne za su ce maka na Allah ne qul afala tadhakkarun to kace musu dan me ba za ku yi tunani ba dan me ba za ku dauki wa'azi da izina ba qul man rabbus samawati sab'i kace musu waye ubangijin samai guda bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al'arshi mai girma sai ya kulu na lillah za su ce maka duka na Allah Allah ne ke yaka ya hadaci waɗannan abubuwa kuma shi ke kula da su kul afala tattaqun kace musu to dan me ba za ku ji tsoron Allah ba kul man bi yadihi malakutu kulli shay'in kace musu wane ne mulkin komai yake hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi kuma shi yake karewa ba wanda yake bashi kariya Allah shi ke bada kariya ga kowa in kuntum ta'lamun sai yaquluna lillah kasa ce wannan duka aikin Allah ne qul fa anna tusharun kace to me yasa ake karkatar da ku ake juya tunaninku min cikin suratul mu'minun Allah ya tabbatar da cewa mushrikai sun yadda Allah ne ke waɗannan ayyuka na rububiyya wal ayatu dallatu ala tahaqquqi annahum yuqirruna bi hadha kullihi kathiratun ayoyin da suke yin nuni zuwa ga tabbatar da cewa mushrikai sun yadda da dukkan waɗannan ayyuka khisal na rububiyya ga Allah ayoyin suna da yawa ولم يدخلهم ذلك في في التوحيد hakan bai shigar da su cikin tauhidi ba allazi da'ahum ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiran su zuwa gare shi wat tauhidul ladhi jahaduhu tauhidin da suka yi musun shi huwa tauhidul ibada shine dai tauhidi na ibada allazi yusammihi al mushrikun al i'tiqad wanda mushrikai suke kiran shi al i'tiqad mushirikai musamman a zamanin wato su Muhammad ibn Abdul Wahhab kamar yadda ya faɗa a cikin Kashfu Shubuhat da wasu daga cikin littattafan shi wanda aka kawo cikin rasail dinsa wa kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara khawfan wa tama'a sun kasance fa suna roƙon Allah dare da yini suna tsoro suna kwadayin lada daga Allah su mushrikan ومنهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين لأجل صلاحهم cikin su akwai masu roƙon annabawa da mala'iku da bautar salihan bayi saboda wai su waɗannan suna da kirki na ƙwarai ne su gurin Allah wa qurbihim min Allah azza wa jalla saboda suna da kusanci da Allah ne yashfa'u lahum dan su yi musu ceto to kaga inda suka kuskure muguwar ganewa suka yi wanda wani yake cewa su ulfahim mummunar fahimta babu shakka mala'iku suna ceto annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto hadisai ga sunan tabbatattu mutawatirai mu'tazila da khawarij su ne ba su yadda ba cewa akwai ceto ranar lahir wanda wa'annan batattu ne to amma ceton gurin Allah ake neman shayi su kuma yi suka nema gurin wa'annan salihan bayi kuma ba ma wai neman kadai ba sai wai suke ba su haƙƙin Allah wai don su cece su a gurin Allah to in haka ne da kawai su kuma da su Allah su su kai ku aljanna man ga wanda zaka roka sai ka zo kana roƙon wani shi kuma kana neman shi din shi zai baka wannan aljanna kuma ta hanyar saba mishi da neman haƙƙin shi a gurin waninsa kaga abin babu lissafi a ciki akwai kwamatala akwai kwamatala ai ko kamun kafa za ka yi eh wane ina buƙatar kaza gurin wane don Allah ka isar min da saƙon zuwa gare shi ai iya abin da za ka yi kenan ko kenan addu'a zai ma tunda shi na kusa da Allah ba ka zo ka bauta mushi ba ba bauta ma wanda zai zaman toma tsani za ka yi ba a'a za ka nemi alfarma ne ko ba gaskiya ba ballantana ma shi allah kofa shi a buɗe take ba kamar bayi ba ne yanzu bayi akwai wanda zai kai matsayin da kai tsaye ba ka samun zuwa gare shi sai da iso to amma shi allah ta'ala iso ɗinka shi ne ka bi shi kawai cewa yi wa kala rabbu kuma da'uni astajib lakum وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون yace in bayina sun tambaye ka game da ni kusa nake da su wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kaka sake ka auna Allah da awan bayi da mizanin bayi da mizanin mutane ko wasu halittu saboda haka sai suka fada cikin shirka wa ya da'u rajulan saliha kaga suna bautar mutumin kirki mithlan lati kamar lata asali gunkin lata asalin lata din sunan wani mutumin kirki ne wanda yake ma mahajjata abinci yana raba musu yana sadaka daga baya sai suka zo suka sassaka gunki da kamannin shi wai don ya su dinga tunawa da shi har ta kai suke bautar wannan gunki irin yadda mutanen annabi nuhu suka yi au nabiyan ko suna bautar wani annabi mithla Isa wanda kiristoci ke bautar annabi Isa wanda shi da kanshi ya hana su bai ma kira su zuwa ga bautar wani Allah ba wa qad qatalahum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ala zalika dukkan su da kiristocin da mushrikan annabi ya yake su akan haka wa da'ahum ila ikhlas al-ibada yayi kiran su zuwa ga tsarkake ibada dukkan ta ga Allah kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi kuma lalle dukkan masallatayya na Allah ne fala tad'u ma'a Allahi ahada kar ku bauta ma wannan Allah a cikin su tare da Allah me yasa wannan aya ta sauka qatada tubnu di'ama yace yahudawa da kristoci ne suka kasance suna shigar da wato ainihin shirka a cikin cocinansu da biya ɗinsu ɗakunan ibadunsu sai Allah ya umarci annabi sallama da cewa lalle masallaci na Allah ne kar ku sake ku bauta ma wani Allah kar ku koyi da yahudu ko kirista Allah kadai ake bauta a ciki wa qala ta'ala lahu da'watul haqq Allah shike da da'awar gaskiya bauta ta gaskiya roko na gaskiya Allah ake mawa wallazina yad'una min dunihi wadanda mushrikai ke bauta koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay ba za su iya amsa musu wannan da'awar da komi ba ibadar da suke ba za su iya biyan su ba roƙon da suke ba za su iya amsa musu ba an gane ko fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin allati alahum a'yunun yubsiruna biha alahum arjulun yamshuna biha am lahum a'yunun يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون da haka wanda kake bauta koma bayan Allah shi ba zai iya amsa maka ba kenan roƙon da kai ba na gaskiya ba shi yasa yace lahu da'watul haqq iya ta Allah ita ce ta gaskiya roƙon Allah bautar Allah shine na gaskiya wanda wannan aya ibn jarir ya rawaito daga ibn abbas da qatada ibn di'ama suka ce lahu da'watul haqqi la ilaha illa allah ake nufi yayin da suka rawaito da ibn jarir ya rawaito daga ali ibn abi talib yace at-tauhid kaga at-tauhid dai shine la ilaha illa allah to shi kadai ne zakai ka samu sakamako mai kyau wa rasul sallallahu alaihi wa sallam qatalahu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaki mushrikan nan liyakuna ad-dinu kulluhu lillah domin addini dukkan shi ya zamanto na Allah wad-du'a kulluhu lillah addu'a dukkan ta ta zama ta Allah wadh-dhabhu kulluhu lillah yanka duka ya zama dan Allah ake yin shi wan-nadhru kulluhu lillah alwashi ya zama duka Allah ake mawa wal-istighathatu kulluha billah neman agaji duka ya zama da Allah ake neman agaji daga gurinsa wa jami'u anwa'il ibadati kulliha kulluha lillah dukkan nau'o'in ibada ya zama Allah kaɗai aka tsarkake wa iqraruhum bi tauhidir rububiyya tabbatar wadda suka yi tauhidir rububiyya lam yudkhilhum fil islam bai shigar da su musulunci ba wa qasduhumul mala'ikata wal anbiya'a wal awliya'a yuriduna shafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidhalika nufatar mala'iku da annabawa da waliyai da suka yi suna neman cetonsu ta hanyar bauta musu da wai neman kusancinsu zuwa ga Allah wallazi a hallade ma'ahun wa amwalau shi ne asalin abin da ya halattar da jini da dukiyar mushrikai aka yake su abin da dai wasu suke yi a yau da sunan musulunci shi ne ya sa aka yake mushrikan farko ba wai don mushrikan farko ba su yadda akwai Allah ba ba wai don ba su yadda Allah ke halitta ba ba wai don ba su yadda cewa Allah ke azurtawa yake rayawa ba kai ba wai don ba su yadda da bautar Allah ba sun yadda a bauta ma Allah matsalar su ɗaya shine sun samu kishiya to shine abin da yanzu wasu suke yi suna iya yi wa wani makhluqi biyayya irin ta Allah suna iya son wani daga cikin bayi irin soyayyar da ake ma Allah suna iya kai wani daga cikin shehunnansu malamansu matsayi irin na Allah har ka ji wani yana cewa yana leƙa allon gaibi malam mai kumfa ya kunu ba mai kumfa ya kunu sai Allah ko mala'ika ba shi da ita ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da ita to shehu ibrahim yes ya ce in kuntul shay'i kun yace yakun bila buhtani auka makala ya ce duk abinda na ce mawa kasance nan take yake kasancewa daga wannan ai sifar Allah ce ya ba kan shi sifa ta Allah bi kulli saraha ire-iren waɗannan sun fi shukin masaki baka ji komi ba ma wallahi wallahi al'azim shi ne ai wasu daga cikin mabiyansu da abin ya ishe su suka fito suna faɗa a waƙe ko da hausa ko da kaza har waka aka yi wai abuwan abuwan ya bar hamako ana ba ibrahim in ya sa hakuri wai mulkin da ya ba allah wai ya gaza wal'iyazu billah to da sunan musulunci abin takeici ake yin haka abin da aka yaki kafirai akan abin da bai kai wannan ba tunda irin wannan kalmomin mushrikan makka ma ba su ambace su ba ba su gaya ma gumakansu ba su ce gunkin suna da kunfa ya kono ba su ce gunkin su yana iya canza halittar wani ba ba su wannan akwai cikin jami'u karamatul auliya na wa yake da suna sha'arani cikin littafin shi ya kawo shehin da wai zai iya canza an samu juna biyu aka gano mace ce ya canza ya koma namiji ko namiji ne ya canza shi ya koma mace la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu daga tabewa wa hadha huwa at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa aba 'an al-iqrar bihi al-mushrikun kadaita Allah da bautan nan shine tauhidin da manzanni suka yi kira zuwa gare shi shine abinda mushrikai suka ki su tabbatar da shi wa hadha at-tauhid huwa ma'na la ilaha illallah dole kaga sai da ilimi malam fa innal ilaha huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al al'ila shi ne wanda ake nufin shi saboda wa'innan abubuwan a kaɗaita shi da bauta sawa'un kana malakan au nabiyan au waliya sawa'un ya zama annabi mala'ika wato ainihin waliyan ko awwaliyan ko waliya au shajaratan au kabran au jinniyan ko ice ko kabari ko wani aljani wani ya bauta mawa kuma bayan Allah ya rike shi ila ya mai da shi Allah lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbir mushrikan maka ba wai suna nufin al-ilahu shine mai halittawa shine mai azurtawa shine mai juyar da al'amura ba fa innahum yuqirruna anna dhalika lillahi wahdahu ai sun tabbatar wannan na Allah ne shi kadai amma ai sun sanya aliha kaga jami'in ilahu kenan azatan su suma wa'annan ababan bauta ne tare da Allah shi yasa ba su yi ma annabi inkari kan wai abauta ma Allah ba su mai inkari sai dai sun mai inkari kan tsarkake bautar ga Allah a ja'alal alihata ilahan wahida inda ya yarda a zo a haɗu duka a cakuɗa to sun yarda a tafi a haka amma matsalar ya ce sai an tantance sai an watsar da sulata da uzza da duk wani gunki an rike Allah shi kadai suka ce ya tsawwala ya zafafa ya zo da zafi ba rangwame ba sassauci aka wasu zaka ji suna cewa kuna tufa kudan sassautawa to a haƙƙin Allah za mu sassauta mu yadda ai shirka kenan a wallahi ko da wasa ko da wasa ka sake ka bada dama wani ya shirka da Allah saboda karawai ko dan ana tare ko dan kana jin kunya shi wallahi zaka dandana kudanka a gurin Allah وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن سلم يازو قرنس يدعو إلى كلمة التوحيد ينا كرا زوغ كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها معنى التأكي نفي با مجرد لفظ با والكفار الجهال كافرا جاهلي يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه arnan nan da suke jahilai har da su baban jahilcin ma Abu Jahal ko sun san da cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kalmar la ilaha illallah shine kadaita Allah ta hanyar kankame shi shi kadai da kuma kafirce ma duk wanda ake bauta koma bayan Allah da bara'a daga gare shi ba ruwanka da shi fa innahu lamma qala lahum lokacin da annabi ya ce musu qulu la ilaha illallah ya ce ku ce la ilaha illallah qalu sai suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu wannan mutumin zai mai da duk ababen bauta a bar su a rike abin bauta daya inna hadha la shay'un ujab ai wannan babban abin mamaki ai kaga bai ce musu ij'alul alihata ilahan wahida cewa yi qulu la ilaha illallah sai suka fahimci ma'anar la ilaha illallah ta kunshi a ajiya komi a rike Allah kuma kaga wasu yanzu wasu san da haka ba da sunan musulunci gashi ne yace laqad kana juhalul kuffari ya'rifuna dalika jahilan kafirai ma sune mushrikai wanda ba su da wani littafi ba su da wani annabi da suke bi kawai kitabun ra'asi ne amma suna da rago na me na tsinkayen ma'ana shi yasa sai suka gano wato ma'anar wannan kalmar suka kibanta ba yaba su muke dan sun gano ma'anar ba nuna muke abin takeici ga wannan da sunan musulmi bai ma san ma'anar ta ba shi ko wancan mushrikin ya san ma'anar ta har sharhi yake yi kin bi ne kawai yayi mun gane ku wal ajabu akwai abin mamaki mimman yadda il islam daga wanda yana da awar shi musulmi ne wani ma ya ce shi shehi ne a cikin musulman ma وهو لا يعرف من معنى هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار أما بيسان دقا ما أنروانا كلمة بأبن دك كافرا جاهلي جاهلا كافري ما سنسان بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها شي كو ينا ما ثمان كو لا إله إلا الله دكا برت هروبا تكتي لا إله إلا الله شي كينا كاغا ما سي الجنة من غير اعتقاد القلب ba tare da kudurin zuci bi shay'in min al-ma'ani na wani abu na ma'anarta ba kawai tsammanin shi lafazin kawai zaka faɗa wal hadiqu minhum wai mai hazaka cikin su mai zurfin wayau cikin waɗannan mutanen yadhunnu anna ma'anaha tsammanin shi ma'anar la ilaha illallah la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amra illa Allah shine wai ba mai halitta ba mai azurtawa ba mai rayawa ba mai kashewa ba mai juya al'amura sai Allah ai ba shine asalin ma'anar la ilaha illallah ba kamar yadda muka sha bayani yana cikin ma'anar ta tabbas amma ba saboda wannan ne sa Abu Jahal suka shiga wuta ba ba saboda kin yadda da cewa Allah mai halitta da azurtawa ne ba aka yaki Abu Jahal da sauran kafirai a yakin Badar ba saboda sun ke bautar Allah shi kadai saboda sun sami abokanan tarayya saboda sun rike wasu gumaka a matsayin su za su cece su a gurin Allah suka yi kwance da kaya suka kuma ci gaba da yin shirka da gudanar da yanke-yanke da alwashi da kaza zuwa ga waɗannan mushrikan yanda wasu suke yi a kaburran wasu shehunai ina zuwa da dabbobi wani ya kai hatsi wani ya kai kaza hubbarin shehu usman dan fodiyo ko na makamancin haka dan fodiyo ya barranta daga wannan hakan nan wato an yi shehunai na kirki duk da akwai kangararrun da su suka sa a dinga haka kuma za su haɗu da sakamakon su a gurin Allah kamilatan yawmal qiyamah فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله باب الهيري cikin mutumin da jahilan kafirai ma sun fi shi sanin ma'anar la ilaha illallah wannan kamar yanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ambata a cikin littafin shi na kashfu shubuhat ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi